Assalamu alaikum malam ya hanya da fatan ka zo lafiya Allah mai da kai gida lafiya amin malam ga tambaya na kamar haka malam na yi planning ta yi planning ma'ana tsarin haihuwa shine planning tsarin ƙayyade haihuwa ko ƙayyade iyali ko dakatar da haihuwa zuwa wani lokaci ko ta yi allura ko ta sha ƙwaya amma ba ƙwaya mai bugarwa to amma yana mun jini yana ta mun wasa sati biyu kenan yanzu jiya ban yi azumi ba wayyo yau kuma sai na ga ɗan kaɗan dan Allah malam ya zan yi da azumi na ne kuskure ai duk wacce ta yi planning ko ta yi allura ko ta sha ƙwayan magani zai iya yiwa ya mata wasa jinin zai rinka yawo yana zuwa ba lokacin zuwansa ba kawai dabarar da ake yi sai ki duba da kafin ki yi planning din kafin ki tsarin iyalin kafin ki yaushe jinin ki yake zuwa a farkon wata sannan kuma kwana nawa yake miki kwana uku hudu biyar shida bakwai kowace mace da take da nutsuwa tana iya jininta a farkon wata na bature ko na addini take yi ko a tsakiyar wata ko ƙarshen wata to ana so mace ta gane lokacin al'adarta don da jini ya zo za ki tuna eh dama wancan watan ma lokaci kaza ya zo kuma Allah ya kaddara yana da lokacin da yake zuwa jinin daidai din da ka ki koma kan wannan al'adar ki ki rinka aiki da zuban jinin ki a lokacin da kika saba duk jinin da ya zo miki ba a wannan ranakun ba to jinin rashin lafiya ne sunansa damu fasad jini ne wanda yake baya hana sallah baya hana azumi baya hana saduwar saduwar aure yanzu ke don dalili kika kike azumi jiya mun fa yanzu mun yi ɗaya yau muna na biyu ke kuma yanzu ga kinan ina jin sai da kika ci dumame ma kika zo mun idan har wannan kwanakin da ake ciki bashi ba shi ne kwanakin da kike yin al'ada a shekarun da suka gabata ba to lalle ki kame bakinki tun daga yanzu karki sake cin wani abu dan haramun ne mai lafiya wanda bai da uzuri ya rinka cin abinci da rana da ramadan idan ku ya dace daman a cikin kwanakin da kike jinin al'ada ne ya zo to shikenan bara ki azumi ba sai kin gama wannan kwanakin biyar shida bakwai Allahu alam ke kika san iya adadin kwanakin da ke yi. Da haka lallai mata sai kun mai da hankali akan harkar jini ba kuma kowane jini ne yake hana azumi ba. Kuma jinin al'ada sananne ne mun yi karatun nan mun maimaita duk shekara muna faɗa. Shi jinin al'ada ya fi karkata zuwa ga fari-fari, ai baki-baki, baki-baki, baki. Damun aswadu yu'raf haka annabi ya ce yana da ƙarni yana ingizar juna yakan zo guda guda wani lokaci amma duk wanda ga jini gauja kin saka baki ma sani ba kawai kin cire abin din kika ga alamarsa wannan ba jinin al'ada bane gauja a jinin rashin lafiya ne da haka na tausaya miki baki dauki azumi ba jiya yau ba kuma gashi kin gama baki dau azumi ba in dai kin san bayanin da na miki ga yanda yake to sai ki kula malam ya ishi ruwa malam da Allah wai idan ruwa ya shiga kunnen mutum azumin sa ya kari a duk abin da ya shiga jikin mutum ba ta hanyar da aka saba ba bai kare azumi amma a kula za a yi wankan a daina bulbula ruwa a cikin kunne amma azumi bai karye ba assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya Allah ya ji kan iyaye Allah ya musu rahama amin Allah ya samu cika da imani amin malam da Allah ya mana ƙarin bayani akan bayanin ka na jiya da daddare ka ce kana neman wanda za su yi daura su sauke alkur'ani shine muke neman ƙarin bayani jiya kunnenmu sun faɗa mana ba mu gane ba muna so mu yi kuma malamu hudu ne ga sunanakin mu a sha ruwa lafiya bayanin da ne a tafsirin darajiya bana za mu yi wata daura ta maza da mata a wannan masallacin daurar ita ce kamar haka daura ce sunanta sauka tara a watan ramadan sauka tara mutum ya ɗauko daga bakara zuwa nasi ɗaya bakara zuwa nasi biyu bakara zuwa nasi uku bakara zuwa nasi hudu a cikin watan ramadan ɗin nan insha Allah sai mun sauke sau tara amma wasu ma za su iya yin sama da tara to yaya abin zai kasance mutum zai zo mana nan masallacin ne ya sallah azhar karfe ɗaya za a yi ta buga karatu har zuwa karfe hudu awa biyu ɗaya biyu uku in ya ƙure awa hudu ƙarfe hudu ƙarfe biyar amma mai saurin karatu zai iya tashi kafin lokacin daga ɗaya zuwa biyar ko daga ɗaya zuwa hudu ko daga ɗaya zuwa uku da rabi ma in ka gama in kin gama kawai kin tashi za mu rubuta sunanki kuma za mu rubuta a daftari a littafi cewa yau ranar kaza kin rubuta kin karanta izu ashirin kullum sai mutum ya karanta izu ashirin a zama ɗaya za a buɗe ƙur'ani ne a ta niƙawa kawai a ta yi a ta yi a ta yi abinda nake so ba za ki tashi ba sai kin yi ashirin jiya zabin da zai baku mamaki a nan masallacin akwai yar uwarku tana nan sai da ta yi mana izu ashirin da biyar mace wallahi ta buge mazan ma gaba ɗaya na ce daman kaɗan daga cikin halin matan kumo akwai addini da tsoron Allah da karatun Ƙur'ani Allah kawo kasuwa bikin ga wannan yarinyar ta yi ashirin da biyar yau jiya yau ma ta yi kin ga ta yi izu hamsin to ba mamaki yau kan ma ta cika ta to akwai wanda aka ce mana shi kuma ma ya faɗa ya ce malam kullum zan iya maka talatin a nan masallacin tsakanin azahar la'asar za a gama to muna neman waɗannan masu ƙoƙari za mu musu wannan daura amma duk abin da kai za mu rubuta a littafi kuma muna attendance muna ɗaukan fashi da makara za mu bayar da certificate insha Allah idan an gama da kuma kyaututtuka masu gwaɓi don duk wanda ya karanta ƙur'ani ya wannan sauka ya kamata ya samu abu na biyu ba ma ɗaukan wanda yake ta da baƙi duk ɗan ta da baƙi ƙala ba sa ya fi ka umullah wa huwa sami'ul alim a je gida a daɗa ƙara koya wanda idan su ya buɗe ya iya ta da baƙi lafiya lau ko ina in ya buɗe ƙur'ani haka far an buɗe zai iya karantawa wataƙila ya taɓa yin saukan laushi ba sai wanda ya hadace Qur'ani ba kawai wanda bakin sa ya zauna da Qur'ani kuma duka Qur'ani za mu yi ba wai iya izu goma ko talatin ba a tun daga bakara zaka fara sai ka dire zaka duk wacce ta san bata iya karatun Qur'ani ba da Allah ba ma gayyatar ta ta yi hakuri Allah ba ta hakuri ba dan mun rena ilimin ki ba zuwa ba dai mun samu lokaci sai mu ku daura ta koyon karatun Qur'ani amma nan gwanaye muke so da wanda ya haddace da wanda ya yi laushi a zo a buga za mu ga suwaye za su ci suwaye za su yi gaba a nan masallacin zamu mata suna sahun biyun baya da baranda a waje maza kuma suna sahun gaba akwai malamai da za su kula da ku kuma akwai lecture da za a yi da irin samina bayanai da za a muku aka abin da shafi harkar qur'ani sauransu tun jiya an fara ai ai tun jiya an fara yan mata da matar aure banda mai goyo to ai za ta reno za ta zo ta yi ko kuma karatun Qur'ani in kina da dama sai dai ki aji shi a waje yan mata da matan aure wanda bakin ta kuma sai mun yi interview za mu baki Qur'ani mu bude miki far mu ce karanta far karanta saurin karatun ki shine zai ba mu cewa zaki iya yi Daka waɗannan da suka rubuta sunan nakin su a su zo da azhar su samu malam alrama babalawan su zuwa za a yi musu jarabawa za a yi musu interview jarabawar kawai bude qur'ani zaki ki karanta mu ji bakin ki habiba muhammad abubakar zainab muhammad magaji maryam adamu aishatu ibrahim bello jiya ma wasu sun zo to albishirinku idan za ku iya yi bismillah kuma ta maza ma ana yi duka muna tare za mu yi ta buga muna yin irinta a Kano ma yanzu haka ana na ana ta buga to kin ga duk wanda zai yi izu ashirin kullum to duk kwana uku ya sauka ba sittin ba ne ashirin yau gobe ashirin jibi ashirin kwana uku sauka ɗaya ashirin ashirin ashirin kwana uku sauka ɗaya ashirin a goman farko ya yi sauka uku me kika rasa babu wallahi da ƙyar ma fa ake iya yin sauka ɗayan wasu wannan ku gasu nan za su yi wannan a goman tsakiya sauka uku a goman ƙarshe sauka uku in mutum ya ga dama ma zai iya rufewa ya goma Allah kaɗai ya san albarkar da za ku samu wallahi ƙarin imani ƙanun sukuni kuma duk sauka in kai zaka buga addu'o'i har malam Abdullah ma zai ce a dan yi mai addu'a ciki ku zo mu fafata kun ji ba mu da buri illa mu dora ku akan hanyar Allah ku so a Qur'ani ku kaunace shi in baki ba ma za ki je ki zaman hirayi muna da masallaci ga azuzuwa nan duk a ofis ina nan ma duk zan iya buɗe shi a cire kujerar ku ta karatu an gane to duk wacce za ta yi sai ta zo ta ba da sunanta ga 'yan hizba da sunanta da lambar waya sannan da azahar insha Allah da an kira sallah sai a zo idan an yi sallah sai ku gana za a yi malamai za su muku akwai malamai mata ma da muka samu malama mace in akwai malama mace da ta haddace ƙur'ani ko ta iya ƙur'ani sosai to ita ma za mu ɗauke ta don ta rinka kula da ɗaliban insha Allah bi idinillahi ta'ala malamai mata su kula da mata malamai maza su kula da maza kuma nan masallacin ya cika ma za mu samu muku wani wuri za mu buga mu gaya za a yi insha Allah muna so in mun zo rufe tafsirin nan mu kawo ki nan gaba a ce kin yi mana sauka goma mu ta miki Allahu akbar muna miki kabbara mu miki addu'a za a buga ka amsa dai ba ta da ƙarfi dan Allahu akbar ne kai ba karatun Qur'ani to sai kun zo Allah ya sa albarka na gaya miki in baki iya Qur'ani baki iya karatu ba kake zo dan Allah dan ko kin zo za mu sallame ki duk mai ina a karatu bai zai iya yi ba kuma lalle ki tabbatar za ki iya takura kanki kina zaune ki izo ashirin kuma daga azhar ne zuwa la'asar ko bayan la'asar in ba ku gama ba za mu iya sa malaman su jira ku zuwa bayan la'asar in za ku kai magariba ma za mu iya za mu ba ku abin buɗe baki insha Allah eh to kin ji na ce buɗe baki bai ta malam da yake an yi magana buɗe baki to Allah ya yafe mana abu na ƙarshe da zan tsaya a kai shine a wurin karatun nan yau duk matar da mijinta ya mutu duk matar da mijinta ya mutu duk matar da mijinta ya mutu Allah ji kansa ta tsaya ta ba mu sunanta kuma tana da 'ya'ya mijinki ya mutu kuma akwai 'ya'ya to ki zo ki ba mu sunanki kuma 'yan hizba za su kalle ki su miki interview yau bana a haka zan ɗauki marayun nan saboda ana mana coge ana kawo mana 'ya'yan masu kuɗi muna ta musu ɗinkin sallah duk shekara da haka yau sai na ga uwar ta zo in mata interview kuma ki faɗi a wace unguwa ne waye sunan mijin naki duk za mu rubuta sai mun bincika gida gida da haka yan hizba ku zo za ku yi aikin Allah za ku yi interview in ba a gane ta ba ta koma gefe sai ki ba mu sunanki da sunan ƴaƴanki kuma ranar da za mu ba wa marayun za ki zo da ɗanki ne a riƙe a hannu ki karɓa masa saura kuma ki zo ki kashe mijinki yana raye dan ba rama akwai wanda ta kashe shi yana raye ta ce wallahi ya mutu saboda tana neman ɗinkin sallah wai haƙuri saboda muna so mu taimaka ne a bisa ƙa'ida a bisa daidai amma saboda Allah wani ɗan fa ubansa ya masa ɗinki kala biyu sai a kawo mana shi a ce maraya ne ko a haɗa baki da waɗanda suke kaza kaza kaza a zo a kawo mana lafiyayye mai ƙarfi muna masa ɗinki kuma marayun an bar su da maza da mata in kin zo shikenan banda tsohuwa fa banda tsohuwa tsohuwa da ta shekara arba'in da mutuwar miji do Allah ta dara dilla wuro an kam na an ba kun fahimce ni to za mu dakata anan insha Allah daka wacce take da wannan sifa sai ta zauna a nan rumfa za ku yi layi za a yi muku interview daga yau za mu fara ɗauka insha Allah ta'ala in marayun ba su zo ba gobe sai ki zo mana da su mu auna su shikenan a ci gaba da aiki in Allah ya so yadda Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu dacewa Allah ya ji kan iyaye sai a gaya wa 'yan uwa karfe takwas da rabi a rinka zuwa ku rinka riga malam zuwa kada malam ya riga ku zuwa shine ladabi shine biyayya a ku laifi ne in kun makara amma ni kuma tunda ni ne oga kwata kwata ko na makara ban yi laifi ba ko na yi yawwa to Allah ya sa mana albarka Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa aljanna ce makomar mu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته